الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna yinin juma'a wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1445 daidai da sha biyar ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol wanda yake da adireshi na number 58 real quarters a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci kuma a wannan darare masu albarka na ramadan idan ba a manta ba muna cikin sura mai namba ta sha uku ita ce suratun ra'ad karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta talatin da biyu yau za mu tashi aya mai namba ta talatin da uku a wannan sura insha Allah shi ne faɗin Allah ta'ala wa laƙadi su zai abin rasulun min qabli na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
Allah ta'ala yake cewa walaqadis tuhzi'a bi rusulun min qablik hakika an izgili ga manzannin da suka zo kafin ka ya rasulullah wannan kafin din damir ne ya'udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa amlaitu lil ladina kafaru sai muka jinkiri ga waɗannan waɗanda suka kafirta muka yi jinkirin kama su ba mu kama su da azaba tun a duniya ba shine fa amlaitu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum da ƙarshe kuma Allah ya damƙe su fa kaifa kana iqab Allah ya ce da na damƙe su yaya uquba ta ta kasance da su duk wanda Allah ya kama ya dirka ke to baya tashi yasa kamun Allah ba a kwacewa duk wanda yake abu na fajirci to wai baya gagari Allah bane kuma Allah bai manta da shi bane Allah yana masa jinkiri a lokacin da ya kama shi ba zai kwace ba wa umli lahum inna kaydi matin Allah ci ina musu jinkiri ne kawai amma kamu na mai tsanani ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi cewa inna Allah la yumli bizalimi Allah iya talala mai kamar saki ga azzalimi hatta idza akadahu lam yuflih har sai lokacin da Allah ya damike shi ba zai kwace ba saboda ka Allah ya ce fa amlaytu sai muka jirkinta musu daga baya kuma sun ma'akhassuhum sannan muka damƙe su da muka damƙe su Allah ya ce yaya kuka gani duk wanda Allah ya damƙa yaya labarin yake karewa tun daga mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi salihu alaihi salam mutanen annabi hudu alaihi salam annabi shu'aibu alaihi salam annabi lutu alaihi salam duk waɗannan Allah ya damƙe su ba su ƙwace ba ga fir'auna wanda annabi Musa ya zo a matsayin manzo gare shi shi ma da ƙarshe da Allah ya damƙe shi bai ƙwace ba yasa Allah ya ce fa kaifa kana iqab malam mai tafsiri yake cewa wannan aya kaman rarrashi ne Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka da mu in sun ba izgiri ba da kai aka fara yi ba annabi nuhu ma an mai izgiri ai har ma yake cewa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun har in kun min izgili kun min ba to ni ma nan gaba kaɗan zan yi muku kamar yadda kuka yi muku inda lokacin da Allah ya ce annabi nuhu ya sassaka jirgin ruwa yake ce ah nuhu kuma shikenan yanzu an daina wa'azi wa'azin an gabaci za a koma sassaka jirgin ruwa suke masa izgili sai Allah ke ka ce in yanzu suna ma izgili da ba'a akwai lokacin da za ka rama kai ma ana fahimta ga annabi hud alaihi salam suke cewa ma naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu wannan abubuwan da kake faɗa mana ganin allolinmu ne suka jefe ka kawai suka ma baki ka zo ka ce Allah ya ce amma ba masu wani Allah kake nufi gumakanmu ne suka jefe ka kawai iya sa ka kasa shiru da bakinka annabin Allah yake faɗa wannan domin izgili ga fir'auna ba irin magana ta fajirci da bai faɗa wa annabi Musa ba har ma ya ce wa ma rabbul alamin Musa da ka zo kana abautawa Allah Allah waye Allah ma tukunna duk wannan izgili ne to shine Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in sun ma izgili to ba kai ne ba kai bane farau kafin ka an yi izgili ga manzanni da yawa shine walaqadis tuhzi a rusulun min qablik manzannin da suka zo kafin zuwanka an musu izgili da yawa wa'ansu mata kai a jefe su wa'ansu mata kai a kashe su ma su da duniyar amma Allah ya ce sai muka yi jinkiri ga kafirai muka jirkinta musu karan farko ba mu kama su ba har suna zato cewa su ba za a yi musu azaba ba amma da ƙarshe kuma sai Allah ya damƙi su bi anwa'il azab da nau'o'in azaba kala kala bi anwa'il azabi iqaban kana iqaban shadida wa azaban alima sai Allah ta'ala ya musu kamu kamu mai tsanani kuma ya azabtar da su azabtarwa mai radadi irin kamun da ba za su bace ba na'am aya ta gama أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول
na'am بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل na'am ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ta'ala ke cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin Allah bai zamto tsayayye bane mai kula da dukkan rayuka abin da suke aikatawa bil jaza al ajil wal ajil da yin sakamako a duniyance ko sakamako na lahira bil azabi aw li aw aw, aw bil rahma ko Allah ya musu sakamako da azaba idan sun kaucewa hanya ko Allah ya musu sakamako da rahama idan sun hanya daidai babu shakka Allah ya zama haka Allah shi ne tsaye akan kowa daga cikin halittarsa Allah iya kula da mu zamanmu da tashinmu baccinmu da farkawarmu duk inda muke Allah ta'ala iya tare da mu wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah iya tare da ku a duk inda kuke kuma iya wakalta mana mala'iku suna tafiya tare da mu wanda Allah ya ba mu labari cewa kowane ɗan adam iya da wannan mala'iku guda biyu suna tafiya tare da shi suna ɗaukan dukkan abin da yake yi in aikin alkhairi ne mai rubutun aikin alkhairi yana yi idan shari yake aikatawa mai rubutun aikin shari yana aikatawa yana rubutawa yasa Allah ya ce shi ne tsayayye ala kulli nafsin bima kasaba akan dukkan rai abin da ta aikata yasa kada shedan ya yaudare ka kana ganin kamar Allah ma zaka masa wayo kusan idan shedan ya kawo dan adam hari har gani yake ma zai wa Allah wayo ma yanda yake wa mutane wayo yake ganin kamar ah, zai musu kwana zai musu kaza da kaza to idan shedan ya auri dan adam ya toshe masa basira ya makantar da shi sai yake wani abun ma'ana su zaton kamar Allah bai sani ba ta'ala Allahu an zalika ulul kabira Allah ba irin motsin wanda bai sani ba shi yasa yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisuhu wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum Allahu bima amilu yawm al-qiyamah Allah yace duk wa'ansu masu ganawa su biyu to Allah ya ce a faɗa musu Allah ne na ukunsu idan kun ware gefe kuna tattaunawa to ku tattauna alkhairi karka yadda a tattauna shari da kai karka yadda a tattauna mugunta da za a yi wa wani da kai karka yadda domin Allah iya tare iya jinku iya gano ya ce idan mutum uku ne to Allah ne na hudunsu idan mutum biyar ne Allah ne na shidansu sai Allah ya ce wala adna min zalika wala aksar in ma ƙasa da uku ne to Allah iya tare da ku in ma sama da shida ne Allah iya tare da ku aina ma kanu duk inda kuke inji Allah duk inda kuke ko sama za ku hau ko ƙasa za ku shiga to Allah ya ce iya tare da ku yasa karka yadda a ƙulla shari'a wani da kai akwai ran da Allah ta'ala zai nuna ma lokacin da ranar kuma kai nadama nadamar da ba za ta yi ma amfani ba domin Allah ya ce sun mai nabi'uhum Allah bi ma'amilu mal qiyama sannan a ranar alqiyama Allah zai baku labari duk abin da kuka aikata ana fahimta saboda ka wannan shine abin da Allah ta'ala yake cewa Allah shine tsaye akan dukkan bayinsa akan duk abin da suke aikatawa daga ranar da ka balaga ya dan uwa har ran da zaka mutu duk motsinka da zamanka da tashinka da maganarka cikin ɓacin rai ne cikin raha ne cikin farin ciki ne to wallahi mala'iku suna rekodin abin da kake wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin gare ku akwai marubuta masu girma akwai mala'iku masu rubuta duk abin da kuke yi daga ran da ka balaga har ran da za ka mutu mala'iku suna biye da kai a gida ne a waje ne a ofis ne a kasuwa ne a gona ne a garinku ne ba garinku ba ne kana cikin farin ciki ne kana cikin bakin ciki ne kana cikin damuwa ne kana cikin walwala ne to su fa mala'iku suna daukan duk abin da kai kuma duk abin da kai nan suna rubuce da shi idan kiyama ta tsaya ko kuma ranar da zaka mutu za su nade wannan abun su rataya mashi a wuya abin ne ka da shi wanda dukkan mai ido ba zai gani ba wannan abin da aka binne ka da shi ne dukkan aikin da kai a rayuwanka daga balaganka zuwa mutuwanka idan kuma kiyama ta yi wannan abin za a mai da shi littafi kana karantawa wa kulla insani وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا na'am اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah ya ce wa kulla insanin kulla insanin dukkan mutum duk dan adam inji Allah alzamnahu ta'irahu fi unuqi za a lazimtar masa littafinsa na aikinsa a duniya a makala mai shi a wuyansa a ran da zai mutu za a yi masa wannan a makala masa littafinsa na aikinsa daga balagarsa har ran da zai mutu a wuyansa wa nukhruju lahu yawmal qiyama idan ranar alkiyama ta yi za a ta da shi da wannan rubutun aikinsa na rayuwa sai a bashi shi ya zama abin karatunsa a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma ka karanta littafinka kai da kanka ka san matsayinka a yau da kanka za ka dinga zayyana aikin alkhairin da kai da kanka za ka dinga zayyana aikin sharin da kai a ɓoye ko a fili a gida ko a daji ba abin da za ka rage inda a ranar alkiyama babu ƙarya babu ciwa-ciwa babu kuskunda duk abin da yake shine reality to abin da zai bayyana a kiyama kenan domin wata hikima ta Allah da kuma irin tsoratarwar da yake wa bayinsa idan kiyama ta tsaya ma za a kulle bakin za a ce hannayenka da ƙafafunka ne za su yi bayani alyawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
na'am وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce a ranar alkiyama naktimu ala afwahihim za mu kulle bakunan mu ce baki ba zai magana ba wato kallimuna aidihim hannu ne zai magana hannu ya ce an taba kaza da ni an rubuta kaza da ni an bigi kaza da ni an taba wani da ni an taba wance da ni duk abin da hannunka ya aikata matukar Allah bai yafi ma bane shiri sai yayi bayani hakanan duk abin da ka yi da hannunka na alkhairi sai yayi bayani wa tashhadu arjuluhum kafafu kuma suna ba da shida idan hannu ya ce kaza kaza na yi sai kafa ta ce haka ne haka abin yake hannu yana bayani kafa tana ba da shaida a kan duk abin da kai shi ne kafirai za su ke cewa lima shashitum alaina وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا Mm, قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء mm, وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون kafirai idan sun ji hannaye suna magana za su ce lima shahidtum alaina ta yaya za ku ba da shaida a kanmu ta yaya za ku mana haka sai hannu ya ce an ɗaƙana Allahu lafi an ɗau kulle shi ubangijin da yake bewa kowa ikon yin furuci to mu ma ya wuce ya ba mu ikon mu yi magana ai ba baki ba ne magana ai akwai wani bakinsa ma ya fi naka amma Allah bai ba shi ikon magana ba haka zai zauna har ya mutu ba zai yi furuci a fahimta ba ashe bakin sai Allah ya sa mai sinadarin yin maganar ake ba tsagar bakin bane ba harshen bane maganar a'a iko ne na Allah ga wanda ya so yi magana zai dursa mai wannan sinadarin kudur yayi magana kawai to Allah a lahira sai ya ce to kai baki an hutar da kai hannu fara magana yau duk abin da kai an bige wani da ni an tsallaka gidan wane an bude shagon wane an kashe wane an yi ta'addanci a kaza hannu duk abin da kai sai ya aikata sai ya fara kai kafa tana ba da shaida sannan kafirai sai lima shishtum alaina sai su ce qalu an taqana Allahu allazi an da'a kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un cewa Allah ya ce wa huwa khalaqakum awwala marra Allah ta'ala shine ya halice ku karan farko shine ya baku ikon yin maganar to yau dan ya bawa hannaye ikon yin magana ba abun mamaki bane wa ilayhi turja'una kuma duk makoma gaba ɗaya tana gare shi muna cikin wannan karatu sai Allah ta'ala ya kawo mana daya daga cikin manyan malamanmu na wannan jiha ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu idaratu bida wai kamata sunna a sheik musa hussein abdullah wanda shi ma yanzu haka an mai fostin zuwa garin kwami a can yake ya ɗan zo ki ne zai koma kuma ya ba da wannan zarafi ya ziyarce mu domin ya gane wa idansa abin da yake gudana akar muka lau muna mabarka da zuwa allah ta'ala ya ba da ladan ziyara iya cikin manyan malamai kuma limaman juma'a a wannan gari duk dai al-ma'ruf la yu'arraf dukkan wani ɗalibin ilimi da malami ya san mala Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala yake cewa Allah shi ne tsaye akan dukkanin ku abin da kuke aikatawa zai muku sakamako na aikin alkhairi da alkhairi wanda ya aikata shari kuma a mai sakamako da shari waje alulillahi shuraka sau dai kafirai suna sawa suna yi wa Allah tarayya suna jingina masa kishiyoyi alhali kuma Allah shi kadai ne wa huwa wa huwa Allahul ahadul fardus samad Allah shi ne ɗaya-ɗaya wanda yake kuma shi ne abin nufin kowa ga bukata. Allah ta'ala ba shi da ɗa, ba shi da mata, ba shi da mataimaki. In kuma kuna ganin abubuwan nan da kuke haɗa Allah da su alloli ne, to ku sanar da su mana halin da kuke ciki. Idan kun yi rashin lafiya ku faɗa musu kawo muku ɗauki. Idan kuna cikin bala'i ku faɗa musu kawo muku ɗauki. Ko- Ko kuma ku ba su labari, am tunabbi'unahu bima la ya'lam. ko ku ba su labari cikin irin abin da kuke ganin kamar Allah bai sani ba ana fahimta am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min alqawl ko kuma a su fahimci ma zahirin maganar ku idan kun ce wa gunki kaza taimake ni to zai taimake ka masu bautar lata da uzza da sauransu sai Allah ya ce bal zuyina lil ladina kafaru makruhum so dai kafirai an zayyana musu kafircin su kawai shedan ya kawata musu yi kafirci su yi wa Allah butulci kuma wa suddu anis sabil duk inda kafiri yake iya toshe hanyar bin Allah ko directly ko indirectly domin Allah ta'ala ne cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله Mm.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ke cewa su kafirai yunfiquna amwalahum yunfiquna fi'li ne mudari'i sun yi jiya suna yi yau kuma gobe ma za su suna ci da dukiyarsu li yasuddu an sabilillah domin a toshe hanyar bin Allah yasa kafiri ya dau kudin sa ya bayar don musulunci sai ya samu cikas wannan ba ba wani abu bane a gunsa tunda Allah ya riga ya faɗa mana a Qur'ani yasa za ku ga in dai magana ake ta a kawo wa musulunci matsala da musulmai to su kuɗi ba matsalar su bane duk kuɗin da za su kashe su ɓatar akan a tocewa musulmi hanyar bin Allah wallahi za su inda Allah ta'ala ne ke bamu wannan labarin Allah ce fa sayunfiqunaha za su yi ta ciyar da dukiyar ta su summa takunu alaihim hasara sannan da ƙarshe dukiyar ta zama to hasara gare su summa yughlabuna sannan kuma da ƙarshe a rinjaye su domin ka'ida ce Allah sai ya daga musulunci akan kafirci ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa wasuddu anis sabil wa man yudillahu kuma lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba za a samu mai shirye da zai shirye da shi ba Allah ka samu cikin shirye bayan ka ya Allah na'am ayata ga malam لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق hmm.
وما لهم من الله من واق Allah ce lahum irin waɗancan da suke jingina wa Allah tarayya ta ɗa ko mata ko gumaka su haɗa Allah da wani cikin abin da Allah ta'ala ya haramta to suna da azaba tun a gidan duniya lahum azabun fil hayatid duniya Allah ya musu tanajin azaba tun a gidan duniya shine mala yace bil qatl wal asr za a iya kashe su ko a kama su su zama fursunonin yaƙi kaman abin da ya faru a badar kenan an kashe wa'ansu da yawa wa'ansu kuma an kama su zama fursunonin yaƙi kun ga wannan azaba ce duniyawiyan tun a duniya an ɗanɗana musu azaba wal azabu al akhirati ashaq kuma idan ba su tuba ba Allah ya ce a faɗa musu azabar lahira ashaddu kenan ita ce mafi tsanani akan azabar duniya wa ma lahum minallahi min waq ba su da wani matari ai mani'a wanda zai hana Allah ya musu azaba ba su da wannan duk wanda Allah ya kama shi to ba wani wanda isa ya zo ya kwace shi a hannun Allah Allah ta'ala kai mana rahama da gafara na'am aya ta gamba nan مثل الجنة التي وعد المتقون na'am تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها na'am تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Allah ya ce misalin aljanna allati wa'idal muttaqun wanda aka yi tanadinta ga masu takawa yasa ba kalmar da Qur'ani ya zo da ita guda ɗaya wanda alkhairi ya baibaye kalmar kamar takawa a cikinsa duk inda Allah ya ambaci takawa to ƙarshen labarin zaka ji akwai alkhairin da Allah ya aji ko a kusa ko a nesa ana fahimta to saboda ka aljanna ta zama a nan sai Allah ya ce ya tanadar da ita ga masu takawa attaqawa kuma shine imtisalil awamir wattinabin nawahi kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa kenan shine kwatantuwa cikin bin Allah cikin umarninsa da kuma hanuwa cikin abin da Ubangiji ya hane ka ana fahimtar wannan ka dinga kokarin kwatanta bin Allah a rayuwanka ka kai kokarin kuma hanuwa cikin abin da Ubangiji ya hane ka to idan kana wannan a rayuwanka har Allah ya karɓe ka kana wannan layi to ana sa ran zaka tayi cikin masu takawa a gobe alkiyama duk kuma alkhairin da Allah yake bi masu takawa Allah zai baka daga cikin alkhairin da takawa take bayarwa Allah ta'ala iya ƙetarar da masu takawa sirati wani ma bai san an haye siratin da shi ba tunda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha وإن منكم منكم إلا واردها Hmm.
كان على ربك حتما مقضيا sannan fa ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah ya ce wa in minkum ai ma minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku sai ya gangara ta saman wutar jahannama domin siradi ita ce hanya ɗaya ɗaya ta zuwa gidan aljanna kuma gada ce akan wuta Allah ya ce kana ala rabbika hattiman maqdiya wannan zartaccen hukunci ne daga Allah ba wata hanya da zaka bi ka je aljanna sai ka hau siradi amma Allah ce summa nunajjil ladina taqaw ku duba duk bala'in da ke kan siradi mu duba hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta siradi yake cewa ashaddu a adaqqu min ash-sha'r shi siradi yafi gahi siririnta ana fahimta kuma ahaddu min as-sayy yafi takubi kaifi ashaddu hararatan min al-jamra yafi garwashin wuta zafi ga kaifi ga siririnta kuma ga zafi kasansa kuma wutar jahannama ce kuma an ce ta ka za ka fice kaga wannan sai dai takawa kuma sai rahama ta Allah kenan to amma Allah ya ce duk masu takawa Allah da kansa ya dau alƙawarin hayar da su wannan gadar tun manu najjil ladina taqaw sannan masu takawa Allah ya ce za mu ketarar da su wa nazaru zalimina fiha jisiya sannan kafirai da azzalimai Allah zai bar su durkushe a gidan a cikin gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin irin fa'idar da takawa take bayarwa dukkan wani abu da ya taso aka rasa kansa da kafarsa aka samu cakudewar al'amura aka samu talbisul haqqa bil batil to babu shakka Allah ya ce masu takawa zai ba su mafita Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا na'am ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم na'am والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce ya ku masu imani in tattaqullaha har in kun yi takawa to Allah ta'ala zai sanya muku mafita yaj'al lakum furqana al-furqan shine shay'un yu'inuka fi tamyizil haqqi 'ala al-batil wani abu ne da Allah zai sanya ma shi ya taimake ka wajen gane gaskiya da ƙarya ko daidai da rashin daidai ko tsakanin tauhidi da shirka ko sunna da bid'a to sai Allah ya sa ma haske ka gane wannan ana fahimta in tattaqullaha yaj'al lakum furqana bayan nan kuma wa yukaffir ankum sayyi'atikum taqawa tana sa Allah ya kankare muku zunubanku sannan kuma wa yaghfir lakum taqawa tana sa Allah ya muku gafara duk taqawa ce take ga wannan wallahu zul fadl azim hakika Allah iya da farala farala mai girma Allah ka mana farala mai girma gare mu ya Allah daga cikin irin abin da taqawa take bayarwa na fa'ida Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يجعل له مخرجا mm.
ويرزقه من حيث لا يحتسب Mm.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه Mm.
إن الله بالغ أمره Mm.
قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ta'ala ke cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya sufanta da takawa Allah zai bashi mafita dukkan wata al'amura da suka cuɗe suka rikirkice to duk mai takawa Allah zai bashi mafita daga su yaj'al lahu makhraja Allah zai bashi mafita bayan wannan kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib takawa tana sa Allah ya ma arziki ba tare da kididdigewa ba saboda ka idan za a yi magana kan takawa zai ibi lokaci da yawa amma a takaice takawa ita ce in ka siffantu da ita to akwai alkhairi marasa adadi da Allah ya alkawarin baka tun a duniya ballantana ma kuma a jigo ba alkiyama to a wannan aya iya cewa misalin aljanna da Allah ta'ala ya tadadar da ita ga masu takawa sai yake ta tajri min tahtil anhar aljannar masu takawa ruwa iya gudu ƙarƙashin gidajensu Allah zai sa ruwa ya dinga gudu ƙarƙashin gidajen 'yan aljanna a cikin suratu Muhammad Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan ruwa da Allah ya sanya shi iya gudana a gidajen 'yan aljanna yake cewa fiha anharun ma'in ghairi asu مثل الجنة التي وعد المتقون na'am فيها أنهار من ماء غير آسن na'am وأنهار من لبن لم يتغير طعمه mm, وأنهار من خمر لذة للشاربين na'am وأنهار من عسل مصفى na'am ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم mm, كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
a waccan aya ma Allah sai Allah ke cewa masallu jannatin lati wa'idal muttaqun Allah zai siffanta muku aljanna wanda ya tayar da ita ga masu takawa sai ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asid a gidan aljanna na masu takawa akwai korama ta ruwa ko kogi na ruwa amma Allah ya ce ruwan ghairi asid bai jirkita duk daɗewarsa duk daɗewarsa ba zai jirkita ba wannan ruwa shi ne fiye wuta na gaskiya ke an fahimta ruwa ne wanda daɗewa ba ta sa jirkita haka yake naturally ma min ma'in gairi afi sai ce wa an harun min kamrin lazzatin lisharibin haka ne min labarin lamata ga ya ba'amu sannan a aljannan masu taƙawa Allah ya ce akwai ƙorama ko kogi na nono min labanin lamata gaya ba'amu wanda ɗanɗanan nonon bai canjawa yanzu ka duba ko ƙauye ka je ka samo nonon shanu na asali ka kawo shi gari ya yi kwana ɗaya kwana biyu sai ya canja a wuni ma zai iya canja musamman lokacin zafin nan to amma shi nonon gidan aljanna ko shekara miliyan zai ba zai canja ba labanin lamata gayar ba'amu can dama ba a ɗauke wuta ba irin nan ba ne ga yanzu an ɗauke wuta sama da sau biyar muna nan amma can wutar su na cire ne ba wani abu kun fiye kun ne kawai ba wani abu da zaka nema ka rasa aljanna babu shi Allah ka ba mu aljanna sannan yace kuma akwai korama kuma akwai korama ko kogi min kamrin lazzatin lisharibin akwai giya a aljanna amma giyar ba irin ta duniya ba domin Allah ya ce giya ce amma lazzatin lisharibin tana da daɗi ga masu sha kaga wannan idan ka ɗau mafhumul mukhalafa tunda Allah ya ce giyan aljanna tana da daɗi ga masu sha giyar duniya ba kaga ko ba a ce ma komai ba in ka ɗau mafahumul mukhalafa kamar yadda malaman kiyasi malaman mantiki suke kawowa to babu shakka giyar duniya ba mai daɗi ba ce abin da zai ƙara fito muku fili kamar malami ne da ɗalibansa guda biyu sun zo gabansa sai ce kai zaidu kana da ƙoƙari wallahi kana da ƙoƙari ina jin daɗin karatunka kana yadda nake so amma akwai amur kuma a gefensa sai malam ya yi shiru bai cewa ɗayan komai ba idan za ka fassara mai malamin yake so ya ce akan wannan duk da bai ce komai ba kaga ba shi da ƙoƙari ba shi da himma ba shi da kaza to wannan shine mafhumul mukhalafa tunda qur'ani ya ce giyan aljanna kamrul lazzatil lisharibin giya ce mai daɗi wajen sha ga masu shanta an fahimta giyar duniya kuma aka san wannan ce kenan shi yasa a take cewa la yusaddauna anha wa la yunzafun ita giyar aljanna ba ta sa ciwon kai ba ta sa hayaniya da maye kaga kuma giyar duniya tana sa wannan sai Allah ya ce wa an harun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa sannan akwai kogi na zuma kai ka taba ganin kogin zuma to Allah ya kai mu aljanna za a gan shi Allah ya ce kogi ne mai gudana amma zuma ce asalin musaffa zuma tatacciya zuma tatacciya ba mis ba gaurayi kai wani ƙarin daɗi ma sai Allah ya ce walahum fiha min kulli samarat so yan aljanna duk abin da za a sa a baki ya ji daɗi to suna da shi duk ɗan itace ɗan bishiya da zai ba da sakamako a ci a ji daɗi to yan aljanna Allah ya ba su shi kulli samarat kuma wa magfiratu min rabbihim bayan wannan ta goma shi sai Allah ya ce ga gafara daga Allah na shi yasa a suratul rahman yake cewa fihi ma min kulli fakiyatin zawjan a aljanna duk dan itaciya kala biyu ne ana fahimta bambancin da ke tsakanin can da nan a yanzu duk matsayin mai matsayi ko shugaban ƙasa ne karewa kenan idan ya ce iya marmarin ya sha mangoro ko kankana to irin takan dai za a kai masa an fahimta irin taka dai za a kai masa duk abin da yake bukata ba zai samu wani akasin da ba wanda za ka sha bane to amma a aljanna mangora ne wannan mangora ne wannan mangora ne amma suna da bambanci kuma duk sunan su haka wannan kankana ce wannan kankana ce amma wajen ɗanɗanon akwai bambanci ana fahimta shine min kulli samarce kuma fakiyatin zaujan saboda ka aljanna kamar yadda nake faɗa muku a jiya sai dai kawai a siffanta yadda hankali zai fahimta amma irin ni'imar da Allah ya ajiye aljanna fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar abinda kunne bai taba jin labarin ba ido bai taba gani ba haka nan zuciya ba taba tunanin haka din ba sai dai a dinga kwatantawa domin a ƙara himma a ƙara imani a ƙara tauhidi a ƙara tsayuwa akan sunna hakan zai ƙara ma azma zai ƙara ma haƙuri zai ƙara ma juriya domin a kwaɗaitar da ke samun wancan gida mai albarka sai Allah ta'ala yake cewa ukuluha da'im ƴaƴan bishiya ko ƴaƴan marmari na bishiyoyin gidan aljanna dimun da'iman ne yanzu misali duk kuɗinka akwai ɗan bishiyar da ba za ka same shi ba ba lokacinsa ba ne ana fahimta duk yadda za ka yi ba za ka same shi ba domin season ɗinsu ya wuce to amma a aljanna dimun da'iman wani abin dole da damuna yake yi wani abin sanyi ne yake kawo shi wani abin bazara ce take kawo shi wani abin kaka ce take kawo shi in wannan season din ya wuce kuma sai dai bude kenan to amma aljanna Allah ya ce ukulu hada'ib duk abin da zaka ci na dan bishiyar gidan aljanna dimun da'iman iyana ba lokacin da zaka nema ka rasa yace la maqatu'atin wala mamnu'a a aljanna la maqatu'a baya yankewa a ce sai lokaci kaza sannan wala mamnu'a sannan ita bishiyar ba za ta hana ƴaƴan da za ta yi ba ko da yau tana cikin wani ƴaƴan sai Allah ya ce wa dhilluha hakanan inuwar gidan aljanna ita ma dawwamiya ce ana fahimta yanda ƴaƴan bishiya na gidan aljanna da'im hakanan zilluha da'im inuwar gidan aljanna dawwamiya ce sai Allah ya ce tilka uqubal ladina taqaw wannan shi ne ƙarshen gida na masu takawa Allah ka bamu wani gida sai Allah ya ce wa hukumar kafiri nan na amma su kuma kafirai ƙarshen gidansu shi ne wutar jahannama Allah ta Allah ya tsare na'am aya ta gaba
Mm. ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب Allah ta'ala ke cewa wallazina atainahumul kitaba waɗannan wanda Allah ta'ala ya ba su littafi shine ka Abdullahi bin Salam in ji malami tafsiri ana kamar Abdullahi bin Salam da yayi addinin nasaranci kuma ya da yayi musulunci wa ghairihi daga da waɗansunsa min mu'minai al-yahud wan nasara daga cikin waɗanda suke imani cikin yahudawa da nasara ai min man amana wa aslama wanda suke imani kuma suke musulunci min al-yahud wan nasara daga cikin yahudawa da nasara sai Allah ya ce yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki kan abin da Allah ma wahayinsa mana idan an karanta alkur'ani suna jin daɗi suna samun nutsuwa suna samun alkhairi amma wa min al-ahzab al-ahzab sune dawaiful kuffar ƙungiyoyin kafirai sune ahzab su kuma suna inkarin sakon da qur'ani yazo da shi waɗancan ana karanta ƙur'ani suna jin daɗi suna farin ciki amma waɗannan kuma suna inkarin saƙon da ƙur'ani ya zo da shi ana fahimta yasa yana daga cikin alamar imani ka ji ana karatun ƙur'ani kana jin daɗi kana samun nutsuwa a jiya mun karanta ayar da Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani suna samun nutsuwa a zuciya lokacin da ake karanta musu Allah ana fahimta amma ka kwatanta kanka a duk lokacin da ka ji ana karanta Qur'ani kana cikin kunci to ka je ka gyara imaninka domin shi Qur'ani nutsuwa yake sawa masu imani kwantar da hankali yake wa masu imani amma duk lokacin da za ta yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kada riganka ka tashi to babu shakka za ku je ku haɗu da shi ɗan a gaba kenan ana fahimta amma duk inda mai imani yake to karanta alƙur'ani iya ƙara mai nutsuwa iya ƙara mai kwanciyar hankali iya sa mai farin ciki iya sa mai annashuwa amma wa minal ahzabi man yankudu ba'dha so kuma daga cikin ƙungiyoyin kafirai suna inkarin wani sashi na alƙur'ani mai girma qul innama umirtu manzon Allah ka ce da su ne dai an bin umarni daga Allah an a'budallaha na bauta wa Allah shi kadai wala ushrika bihi kar na hada Allah da wani kan nayi wa Allah tarayya ilaihi ad'u ina kira ne zuwa ga Allah din duk abin da nake cewa to ayi domin Allah ne aikun da wannan sako wa ilaihi ma'ab ma'ab ne marji'i makomata duka tana ga Allah iran da nake akan addinin Allah nake kira hakanan kuma ainihin makomata tana ga Allah yanda nake kira zuwa ga Allah haka nan makomar ma tana ga Allah subhanahu wata'ala ana fahimtar wannan na'am aya ta gama وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا واق Allah ta'ala ke cewa wa kazalika hakanan anzallahu ai alquran hakanan muka sako da wannan alqurani ya zamto hukuman arabiyya ya zamto hukunci ne amma balaraban hukunci ai bilogatil arab qur'ani ya sauka da luga da yare na larabci ta hukumu bihi bainan nas wanda kuma Allah ya kaddara alqur'ani zai ne zai hukunta mutanen duniya gaba daya an fahimta yasa shekul islam yake cewa a ko kuma imamul barbahari a cikin sharh sunna yake cewa al arabiyatu min ad-din la budda minha kun ga larabcin nan yace wallahi iya daga cikin addini ba makawa sai ka koyi larabci an fahimta ba wai ka ka dinga magana kana karya harshe irin na larabawa a'a ba haka ake nufi ba kaddai ka zama kar ka zama dumdum game da abin da ya shafi larabci a ce baka fahimtar komai to wannan akwai matsala gaskiya duk abin da addini ya ce a yi to da larabci Allah ya saukar da sakwa duk abin da addini ya ce a bari to da larabci ubangiji ya aiko da sakwa ana fahimta kuma in kai musulmi ne za ka so larabci ko don abubuwa guda uku na farko shi ne yaron manzanka manzan Allah balarabe ne sallallahu alaihi wasallama ko don manzan Allah balarabe ne kashi abin larabci abu na biyu ƙura'aninka balarabe ne ko don ƙura'ani ka so larabci abu na uku kuma turan da mala'ikan ɗaukar rai ya ziyarce ka to da larabci za a dinga magana har ka ganka aljanna ko ganka wuta ana fahimta ba kalmar da za a ma magana da ita tun daga ɗaukar rai har filin hisabi har raka 'yan aljanna aljanna har kore 'yan wuta-wuta to duk da larabci za a yi wannan magana ana fahimta so da kodan wannan abubuwa ka yi ƙoƙarin son da fahimtar ɗan abin da Allah ya hore maka na harshen larabci domin Allah ya ce an zallahu hukuman arabiyya hakanan Allah ya sako da alƙur'ani hukunci ne balarabe wanda kuma Allah ya so a hukunta mutane da shi wala initta ba'ata ahwa'ahum har in kana bin soyayyen zuciyarsu ay al-kuffar sune kafirai fi ma yad'unaka ilayhi cikin abin da suke kiran ka zuwa gare shi min millatihim na irin tsarin addinin su a kaddara ma haka ne to Allah ta'ala ya ce ba da ma ja aka min al'ilm bayan ilimi ya zo ma na tauhidi malaka min Allah min waliyin wala waq sannan baka da wani wanda zai jibinci al'amarinka in ba Allah ba shine nasir wala waq min azabihi kuma ba wanda zai iya tare ka daga azaban Allah ana fahimta har in ka gane gaskiya amma ka kibinta ka bi soye-soyen zuciyarsu to baka da wani mataimaki ba Allah ba sannan kuma idan Allah ya kama ka ba wanda zai hana Allah ya ma azaba na'am ayata ga wala ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Allah ya ce wala qad arsalna rusulan min qablik haqiqa mun aiko da manzanni kafin zuwan ka ya rasulullah waja'alna lahum azwajan wa zuriya kuma mun sanya musu suna da iyali kuma suna da zuriya ma'ana kar kafire su dinga aibata ka dan kana da iyali kana da yaya kana da mata a'a ba kai bane farau cikin annabawa dukkan annabawa Allah ya sa musu wannan suna da azwajan wa zuriya suna da matansu na aure suna da zuriya annabi adamu Allah ya bamu labarin matarsa hawwa'u an gane ko annabi ibrahim Allah ya bamu labarin iya da aure wa mar'atuhu qa'ima annabi musa Allah ya bamu labarin yanda ya auren ma sai da ya kiwon shekara 8 zuwa 10 sannan aka daura mai aure da matarsa duk annabawa Allah ya bamu labarin iyalansu da ƴaƴansu da matansu an fahimta saboda ka ba kai bane faro cikin annabawa in suna aibata ka da kana da ‘ya'ya kana da mata to akwai annabawan da suka gabace ka suna da ‘ya'ya da mata ai auladan suna da ‘ya'ya wa an ta mithlahum kai ma kuma kwatankwacin su ne wa ma kana li rasulin baya kamata ga manzo an yi atiya bi ayatin illa bi iznillah ya zo da wata mu'jiza ko wani sako in ba da izinin Allah ba duk abin da manzo ya zo da shi in ma na mu'jiza in ma na sako na ayi ko kada ayi to wannan sakon kai tsaye daga Allah yake dama ma'anar ar-rasul shine dan aika Allah ya aiko shi domin ya isar da sakon zuwa ga bayi to duk manzo wannan shine aikin sa ko manzanni dole mu kudire kanmu gaba ɗayan su masu amana ne kuma gaba ɗayan su sun isar da sakon da ubangiji ya turo su da shi wannan kowane musulmi sai yayi imani da wannan saboda duk abin da manzo zai zo da shi daga Allah ne bai kamata ga manzo ya zo da wani abu illa bi iznillah face da izinin Allah ya zo da wannan sako li'annahum abid marbubun domin dukkanin manzo su ma bayi ne su ma Allah ne kuma ubangijin su li kulli ajalin kitab duk wani abu da Allah ya sa mai lokaci to mudda duk wani abin da Allah ya sa mai lokaci to makatubun fihi akwai rubutunsa a ciki ma'ana akwai rubutunsa cikin lauhil mahfuz duk abin da ka sani da haihuwa da mutuwa da arziki da karaya da samun kaza da rasa kaza wane mulke ku ya sauka wane zo ya mulke ku ya sauka wane yi kaza ya tafi wane yi kaza ya tafi to duka kitabun ai makatubun komai a rubuce ki yasa duniyar gaba ɗaya an yi programming ɗin ta ne kawai bi ake yi baka da wani sabon abu yasa kwantar da hankalinka ka bi Allah ka kwantar da hankalinka ka yi sunna kawai ba wani abu da za ka kirkiro da baci a cikin rubutunka na kaddara li kulli ajalin li kulli mudda kitabun ay makatubun komai rubutaccen al'amari ne a gun Allah har wannan zaman namu na yau biyar ga Ramadan mu tare a wannan masallacin mu karanta ayoyin alqur'ani to shi ma Allah ya rubuta hilal mahfuz kuma yau din dole sai ya tabbata ana fahimta wata rana annabi Sulaiman alaihi salam iya zaune a fadarsa sai mala'ikan mutuwa ya kama ziyara su annabawa dama mala'iku suna kama su ziyara su gaisa su tambaye su ya kaza ya kaza su tafi akwai wani da Allah ya kaddara mala'ikan mutuwa a rannan zai ɗauransa amma kuma a can wata ƙasa ce mai nisa amma sai ya gaishe kuma a fadar Suleiman a zaune mala'ika ya kalli wannan mutumin ya ƙara kallonsa ya tabbatar shi ne kuma gunda aka ce za a ɗauransa ba amma a ƙasar ba ne a can wata ƙasa ce daban ya san kuma Allah ne ya faɗa kuma haka za ta tabbata wannan mala'ika iya tashi iya tafiya wannan bawan Allah sai yake cewa annabi sulaiman alaihi salam shi fa dan Allah iya neman wata alfarma ya sanya wani aljini ya ɗauke shi mu ne kai shi wata ƙasa shi ya gaji da zaman garin nan a sa aljini ya ɗauke shi kai shi wannan ƙasa annabi suleiman ya kirawo aljini ya ce ɗan wannan bawan allah kai shi gu kaza ya kai shi gun da za a ɗauran nasa iya zuwa ga mala'ikan yana jiransa mala'ika ya ɗauransa da mala'ika ya dawo ta gun annabi suleiman sai ce kaga ina kallon wani cikin almajiran ka ya ce eh ya ce ba don Allah ba a mamaki cin al'amuransa mamaki dai shi zan ɗauransa ‘yan awoyi ne suka rage amma a wata ƙasa ce ba ana ba kuma na gaji ana ya ce ai kana tafiya ya ce wallahi shi ya gaji da zaman garin a ɗauke shi a kai hijan ya matsa min na sa aljani ya kai shi wannan gun ya ce iya zuwa kuma ina jiransa na ɗauki ransa da kulle ajalin kitab duk abin da ka sani a gun Allah in dai mai lokaci ne to a rubuce ki ba ka da ikon ka canja ka duba annabi adam alaihi salam farkon annabi farkon halitta amma Allah ya ce ga bishiya nan kar ka kusance ta ya adam amma da Allah ya rubuta sai ya kusance ta sai abin da zai faru ya faru kuma hakan ta faru bai iya hana kansa ba yasa wata rana annabi Musa alaihi salam ya ce ya adam anta abuna ya adam kai ne babanmu dan ta wani dalili ka ci bishiyar da Allah ya hana ka ci har ka yi sanadiyar zuwan wannan duniyar annabi musa yake tambayar annabi adam alaihi salam sai ce ya musa inna allaha khalaqal maqadira qabla an yukhlaqa bi 500 am annabi adam yake ta ya musa Allah ya halicci duk kaddarar da za ta faru kafin ya halicce ni ni annabi adam sama da shekara 500 kuma cikin kaddara Allah ya rubuta zan ci wannan bishiyar zai sako da mu daga aljanna abinda zai faru zai faru ta yaya zan kaucewa rubutun Allah kai na ba zan iya ba hajji adawa musa hajji adawa musa a lokacin annabi adam ya rinjayi annabi musa da hujja ana fahimta li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit mazo bakin aya ko to shikenan zamu tsaya nan insha Allah gobe zamu tashi a wannan aya ta yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit abinda muka faɗa daidai Allah babu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana mun dan rage minti biyar ne domin mu gayyaci malam Musa Hussein daya daga cikin malamanmu na wannan gari ya zo ya dan tofa mana kalimatai ne insha Allah wanda za mu samu karuwa cikin abin da malam zai ci akar mu kallahu a fa ta fada mace kuran